الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم أبركم مدساكي حلوة درسمه na usulul tafsir da muke gabatarwa wanda wannan shine da zamanmu na goma sha ɗaya wanda kuma muna amfani da littafin dirasatun fi usulul tafsir galibin bayanan da muke kawowa muke cirowa shi na muke bibiya muna ɗan ƙara bayani da yin saboda a gani na ustaz dr muhammad kabir yunus na garin kano muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya to za mu shiga cikin fanni wato na uku kenan daga cikin fannoni na ilmul bayan shine alkinaya awwalan ta'rifuha mine ake nuhi da kinaya alkinaya fil lugha adamu tasrih shine abinda ba a bayyana shi karara ba an gane ko sun ka ce wa zalika bi an tatakallama bi shay'in shine kai magana da wani abu wa turidu bihi ghayrahu amma kana nufin wani sa an gane ko to wa amma fil istilah amma wajen malaman istilahi fa arrafaha imamul balaghiyina shugaban masu balaga yayi ta'rifin ta Abdul Qahir al-Jurjani bi annaha an yurida al-mutakallimu isbata ma'anan min al-ma'ani shine mai magana yana so ya tabbatar da wata ma'ana fala yadhkuruhu bil lafzi al-mawdu'i lahu ba zai ambace shi ba da lafazin da anka dora mishi na asali fil lughati a cikin lugha walakin yaji'u ila ma'anan zai zo zuwa ga wata ma'ana huwa talihi wanda ice take zuwa bayan wannan an gane ko waridfahu fil wujudi da abin da yake ridfahu yake zuwa bayansa ko yin lazimce shi fil wujudi a cikin kasancewa fa yumi'u ilaihi sai shi ishara zuwa gare shi wa yaj'aluhu dalilan alaihi sai ya zama mai shi dalili a kansa thumma masala lahu bi qawlihim kenan sai bada misali in jimalan qawilun najaji an gane ko in an ce mutum yana da tsawon kube kube inda ake sawo takobi ya an ce wani mai tsawon kube na ana nufin shi ma mai tsawo na don in kai gajiyar na baka ɗauka kube mai tsawo kaga farko a ce kana da tsawo sai an kace mai tsawon kube kasirun ramadi ramadil qidri mai yawan ramad habdi ko toka ta tukunya ga mutumin da yake mai kasirul qira mai yawan abincin gara inji malam manzauri kenan mai yawan yan abincin tarban baki tunda yan ana yawan dafa abinci ko dole ne habdi ko kuma toka ta yawa kamar na'umu duha mai yawan kwanan duha mace ce na'um fa'ulun na mai yawan kwanan hanci ai mutrafa mace ta wadda tana cikin ni'ima wa makhduma ana mata hidima domin in ana ma aiki ai baka iya kwantawa ya nuna kenan mijin tana da wadata ko tana da wadata saniyan anwa'uha nau'uka na kinaya yace malaman balaga sun kasa ta gida uku annau'ul awwal kinayatun an sifa marmakon a faɗi sifa sai a yi kinaya misali da Allah ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kar ka sanya hannunka maghlulan an kulle shi ila unuqika zuwa ga wuyanka wala tabsutha kullal basti kuma kakka ka bude hannunka dukkan budewa fataqauda sai ka wayi gari kana maluma abin zargi mahsuran kana mai nadama amma abinda Allah yake son ya ce nan la takun bakhilan gakka kasance mai rewa ba wai ana nufin don ka ɗauke hannunka ka ɗora ba ba shi ake nufi ba kuma ga ka kasance mu bazziran mai almubazzaranci shine wala tamsudu hakul albasri ba wai ka ka bude hannunka haka ba ba san ko mun fahimta ba kaga kinaya ce sai na biyu ya bada misali guda uku guda mun ka dauka annau usani kinayatun an mausufin ba yanzu ba asifa bane mausufin wani abu ne abin sifa an gane ko da Allah ya ce siratal ladina an'amta alaihim sai an ka ce غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنا اهدنا الصراط النبيين والصديقين والصالحين كشير دبو حنيا النباوا دا masu yawan gaskiya da kuma salihai la tariqal yahud wan nasara ba hanya yahuda da nasaru ba amma kaga sai ba a kawo yahudu da nasara ba a kawo annabawa da siddiqai da salihai kinaya ce an gane ko kama kuma eh, kinaya an mausufin kama inda Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masala ka gani idan an ka sifan an kai madansu da bushara da abin da ya ma Allah mai rahama ya buga mishi misali yace na Allah na asalin shi wa idza bushira ahaduhum bil unsa ne kaga cikin dahal sai ya faɗi shi aya ta 58 amma cikin zukhruf sai ya kawo shi kinaya bima daraba lirrahmani masala nau'i na uku kinayatun an nisbati amrin li akhara isbatan aw nafyan kinaya ta nisbatu amrin danganta wani abu zuwa ga wani abu isbatan ko ka tabbatar da shi aw nafyan ko ka kore shi to ya ka misalin shi cikin sha'ir amma bari mu bada na cikin alqur'ani ina fata an fahimce ni kaga nan sai Allah subhanahu wataala ya ce wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fa nasu haddan mimma dhukiru bi fa aghrayna bainahum al adawata wal baghdha ila yawm al qiyamah su kuma yahudawa Allah ya ce wa qalat al yahud yadullahi maglula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa lazidanna katiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra wa alqayna bainahum al adawata wal baghdha ila yawm al qiyamah kaga mai harda qur'ani fa aghraina wajen nasara kuma shine na farko wa alqaina shine na biyu kuma wajen yahudawa dan a rike da kyau malam yace abbara Allah yayi bayani alluzumil adawati daga lazimta adawa wal baghdai da kyamar juna lahum bi shay'in maddiyin sai ya ta'abidi da wani abu wanda yake maddi ana ganin shi ulsiqa bihim kamar wanda an dan falashi gare su shine ulsiqa an gane ko ko an dora shi akan su fala yastati'una naz'ahu ba su iya cire shi min anfusihim daga kawunan su wa huwa alqa fihim kaga an ce an jeho abu kaga an jeho ya manne gari ka kenan maimakon ya ce waje alna sai ce alqaina to kaga wannan kinayatun ne an nisba tunda nisba ita abu da wanda an ka danganta zuwa gare su yace an-naw'ur rabi' nau'i na hudu walam yadhkuruhu su ambace shi ba ma'ana malamai ba su ambace shi ba kenan tana yiwa shi mallan cikin binciken shi Allah ya sa ya gano shi ko ko malaman balaga ba su faɗa ba can cikin binciken shi ya gano shi wani malami ya faɗa kinayatu an fi'ilin kinaya akan wani fi'ili Allah ce uhilla lakum lailatul siyami rafathu ila nisaikum a gani an halatta muku rafathu yace to kanna bir rafathi wa bil mubasharati da Allah ce fal ana bashiruhunna bil jima'i marko yace uhilla lakum lailatul siyami al jima'u ko ko yace fal'ana jami'uhunna sai ce ba shi ruhunna kaga kinayatun an fi ilimi jama'a kenan tana da agrad alfanniya tana da agrad almawdu'iyya an gane ko to wannan ba sai mun abin nan ya haɗe su akwai at-taswir wa tajsim kama a suranta abu a kawo shi kamar abin da ake gani akwai as-sitr wal ikhfa mimma la yaliqu at-tasrihu bihi akwai abin da ba a son a faɗa akwai al-ijazu takaita magana sannan kuma akwai al'agrad al-maudu'iyya waɗanda suna shiga cikin al'agrad al-fanniya ina fata an fahimce ni al'agrad al-maudu'iyya kuma akwai at-targhibu fil khairi was sana'i alaihi akwai at-tanfiru min ash-sharri wa dhammi ahlihi to yanzu sai mu zo cikin ma yarju ila ilmul ma'ani min al-asalibi abin da yake kuma zuwa ga ilmul ma'ani an gane ko na daga cikin usulubi na balaga tunda mun yi bayanin ilmul bayan nan ma ya kawo abubuwa daban-daban za mu ɗauke su ilmul ma'ani an yi tarifin shi al-ma'ani jam'u lugha al-ma'ani lughatan jam'u ma'anan jam'i ne na ma'ana an gane ko wa amma fil istilahi amma cikin istilahin malamai yace fa huwa qawa'idun yu'rafu biha mutabaqatul kalami li muqtada al-hal qa'idodi ne da ta hanyar su ake gane dacewar magana limuktadal hali ga dalilin da yasa aka yi magana hatta ya kunu wifqal gharadi sai magana ta zamanto ta dace da manufar da an kai magana allazi siqa lahu wanda dalilin shi an ka kawo magana siqa asalin shi saqa ne ka koro abu ka gaggaba shi fa yu'rafu asbab at-taqdim wa at-ta'khir cikin shi za a san dalilin da yasa an ka gabatar da wani abu an ka jinkirtar da wani abu wal hasfi da kuma shafewa me yasa an ka shafe wa dhikri me yasa an ka ambaci abu wal ijaji me yasa an ka takaita abu wal itnabi me yasa an ka tsawaita magana wal fasl wal wasl me yasa an ka rarrabe kalmomi me yasa aka hada su sannan sai malam ya kawo dauruhu fil kashf anil ma'ani ma'ani alquran wa asrarihi yana da daur ma'ana muhimmanci kenan wajen bayyana ma'anonin alkur'ani da kuma sirrorin alkur'ani da sun ka ɓoyi cikin uslubi wanda sai tafi iska shi ake ganewa ba sai mun ja wannan bayanin ba fununu ilmul ma'ani fil qur'anil karim fannoninsa daga ciki akwai alhasfu shafewa wani malami dan kasar libya ibrahim rufaida ya yi risalar shi ta majistar akan alhasfu fi asalibin lugatil arabiyya to me ake nufi da alhasfu an gane ko an ka ce alhasfu fil lugati al-isqatu shine asar yadda abu yuqalu hazaftu min shi'ri min sha'ri na ɗebe daga gashi na kinan na cire shi wa min sha'ri dabbati kinan akhaffu na cira wa fi istilahil bayaniyina amma wajen bayaniyina wan nuhat da malaman nahwu su kuma akwai abin da suka nufi kina a lokacin duk abin da an ka sariyar da shi an ka cire shi ya zami alhasfu amma wajen malaman bayaniyin isqatu juz'il kalami shine a sariyar da wani yanki na magana au kullahu ko a sayar da maganar ma gaba daya li dalilin amma saboda waɗansu dalilai to shi hasfukin nan yana da shurut sharuɗa Allah ya kuna alhasfu mukhillan bil ma'ana kai ya kasance in an shafe to zai bata ma'ana ba za a gane ta ba kenan zai kawo mata cikas an yuja da dilalatan alaihi a samu abin da yake nuna shi sawa'un kanat haliya a samu kenan dalala haliya shine suka ce ma qarina qarina ta hali aw lafziya ko ta lafzi والدلاله الحاليه ita ko dilala ta hali qad takunu aqliya tana yawa da hankali za a gano ta aw shar'iyya ko ko ta shari'a ce aw adiyya ko ta al'ada kaga misali dilala aqliya was'alil qarya ka tambayi alqarya kowa ya san ba a yi tambayar gari sai dai a tambayi mutanen gari wa min athani kenan ta biyu dilala shar'iyya hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku uwayenku to kenan kaga bai halatta ma kai magana da uwarka ko mu ce mahaifiyarka kaga wani ce an zage shi amma abinda ake nufi at-tahrimu shar'i la yata'allaqu bizawat bai halit tahrimu da shar'i game da uwaye bai bai ta'allaqatuwa da zati wa inna ma yata'allaqu bi awaridha yana ta'allaqatuwa ne da awarid kana iya cewa sifofi abinda yake gitto mazati kinan sifofin sa wa huwa nikahu shine aure asalin shi hurrimat alai hurrima alaikum nikahu ummahatikum wa min al-akhir shi ko na karshe kinan dilala adiyya بسم الله إذ العادة اللغوية تدل على حرف الجل لا بد له من متعلق يعني أنك سامو جار ولا مجرور أن سامو متعلق متعلق كو يضمنتو ملفوظا كو كما يضمنتو محذوفا أنك أو أسباب الحذف أن قال كو ميسا أكيين الحذف أكوي الاحتراز من العبث دون أكامي الأري شيني احتراز دزايوني من العبث دقواسا bina'an ala zuhuril mahdhuf bi dilalati siyaq aw al hal domin an san zai bayyana ta hanyar siyaki ko hali an gane ko sannan at tanbihu ala taqasuriz zaman dan ya nuna abinda an ka shafe zamanin shi ya taqasuriz zaman al istighal bi zikril mahdhuf ma'ana zamani ana son a takaita ne dan ba ka a bata lokaci wajen fadin abu tunda shi na daga cikin dalilin takaita magana at tahwil wat ta'zim dan saboda abin a nuna ya girma kwarai wajen haɗa shi ma ai ba a iya haɗin shi kaji Allah ce kaburat kalimatar ta kruji min afwahim ri'ayatul fasila wannan ba misali bane kamar dan abin nan ne at-takhfifu saboda abu ya zamanto takhfifi ma'ana an saba faɗa shi an saba da shi ko ba a faɗe shi ba an gane shi ri'ayatul fasila wani lokaci a hankalta ma ƙarshen aya shine fasila nan an gane ko kaga da yace ma wadda aka rabbuka wa ma qala asalin shi wa ma qalaka amma saboda a ƙarshen ayoyin ya ɗaya sai an ka ce wa makala ban sani ko mun fahimta ba eh to duka dai ya bada misallan su kaga shi wannan at-takhfifu li kasrati dawranihi kamar yusufu a arid an hada asin shi ya yusuf ne muna ganewa ko aqsamuhu shi kanshi hasfu yana da aqsamu da anwa an gane ko to bari mu dan tabo misallan su hasful jumal ana iya shafe jumla an gane ko jumla sai a shafe ta kamar inda Allah ya ce walau yaral ladina zalamu ko walau taral ladina zalamu a wata qira'a id yarawna al'azaba ko id yurawna al'azaba a wata qira'a anna al-quwwata lillahi jami'an ko inna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allah shadidul azab ko wa inna Allah shadidul azab a wata qira'a law tana buƙatar mi jawabi ai walau yaral ladina zalamu id yarawna al'azaba lartada'u da sun kami aula ma kafaru ko da ba su kafirta ba wa nahu zalika ko abin da ya kama da haka sai an ka shahi jumlar gaba daya hasfu jawabul qasam shi ko ana shahewa saboda komi ana iya kaddarawa inda ya dace da ma'ana hasfu jawabul qasam a shahe jawabi na na rantsuwa sad wal qur'ani bi dhikr asalin shi innaka la sadiqun an gane ko kamar yadda yace yasin wal qur'ani al hakim sai ce innaka la minal mursalina sai akwai alhadfu fil qisas shafewa a cikin kissoshi shi ma wannan cikin qur'ani shi na da yawa kissoshin qur'ani galibin qur'ani yana kawo abinda akwai wa'azi a cikin sa muna ganewa to kina abinda babu wa'azi cikin sa sai ya shahe shi kaga Allah subhanahu wataala wanga misalin ma zan ba da shi ko malam ya kawo shi ma ina ganin ya kawo shi da yace yusufu ayyuha siddiqu an gane ko bayan ya ce wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sunbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuha al-mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lir-ru'ya ta'burun qalu adghafu ahlamin wa ma nahnu بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسل سيتي يوسف أيها الصديق أنا sai ka kaddara wani abu fa'adal ladhi arsaluhu ilaihim ma'ana fa arsaluhu za a kaddara fa dhahaba ila yusufa fa qala lahu yusufu ayyuha siddiq kaga abin da za ka kaddarawa wanga in an yi kadan fa fa arsalahu al malik fa dhahaba wa akhbara al hurras bi anna al malik arsalahu fa fatahu lahu al bab wa fa dakhala inda yusuf koko فدخل في السجن وأخرجوا يوسف وأجلسوه معه ثم كلمه فقال دكنا إيه wannan sannan inda ya ce ya ce almuhimmu wanga misalin ba ya isa bari mu bashi haka sai kuma hasful jumlatin min sadril kalami sai a shafe jumla farkon magana sun mai yaji ufi akhirihi ma yadullu ta'alluqil mahdhufi sai a samu abin da zai nuna ta'allukin abin da an ka shafe li yadulla al mahdhuf dan yadulla li yadulla ala al hasfi dan ya nuna an shafe inda Allah ce afa man sharaha Allah sadrahu lil islami an gane ko fa huwa ala nurin min rabbih fa wailul liqasiyati qulubuhum min dhikrillah kenan afa man sharaha Allah sadrahu lil islami kaman ja'ala qalbahu qasiyan amma fa wailul liqasiyati qulubuhum min dhikrillah shi yake nuna shi akwai hasful musabb المسبب وإبقاء السبب حذف المسبب وإلقاء السبب أنا إيه شافي أه المسبب abin da shi ne an ka sabbaba wa ibqa'u sabab sai a bar sababin shi ina fata ana fahimta ta misalin shi kamar inda Allah ya ce wa ma kunta bi janibi turi idna daina ko sai ce walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkaruna asalin shi walakin auhayna ilayka rahmatan min rabbika an gane ko shi lakin auhayna din sai an ka shafe shi ina fata ana fahimta ta domin shi wahayin da an kai mai shi ya sababar da samun rahmat da ba ai mai wahayin ba da bai samu rahmat ba an gane ko to shi al-musabbib kenan wahayin sai an ka kawo asbab domin wahayin sai da an ka yi shi ne sannan rahmat ta samu kenan wahayin shi ne sanadiyar samun rahmat sai hasful mufradati akwai hazafi qismu sani bangare na biyu bayan hasful jumal hasful mufradat a shafe mufrad kalima daya akwai hasful mubtada ana shahe mubtada sai yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum an gane ko sai yaquluna ay hum thalathatu rabi'uhum kalbuhum misali guda ya isa hasful khabar ana shi iya shahi khabar inda Allah ce masalul jannatin lati wa'ida almuttaquna tajri min tahtiha al-anharu ukuluha da'imun sace mi wa dhilluha ay wa dhilluha da'imun akwai hasful fa'ili a shahi fa'ili duk cikin hasful mufradati ne falawla idha balagatil hulqum asalin shi falawla idha balagatir ruhu al-hulqum akwai hasful mawsufi a shafe mawsuf abinda an ka sifanta وعندهم قاصرات الطرف عين اصلين شو وعندهم نساء قاصرات الطرف domin qasira ai sifa ce an gane ko yana da yawa to sai kuma ya kawo hasful mausufi sai kuma ya kawo eh, hasful fi'ili na ƙetar sauran misallan ana iya shahin fi'ili wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard ko ba ka nan bane eh, man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah ko qul alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun suratul luqman aya ta 25 asalin shi la yaqulunna Allah khalaqahunna ko ba haka nan bane yawa to daga nan sai ya tsaya bai kawo ba akwai hasfu eh, mausuf akwai kuma hasfu as-sifa an gane ko qalu al-ana ji'ta bil haqqi ay bil haqqi al-bayyin dan wancan ba da gaya musu ai gaskiya ce qala ya nuhu innahu laysa min ahlika ay laysa min ahlika najina to in ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an imam suyuti ya ƙara fayyace bayani cikin hasful abnau thalith na uku hasful harfi ana iya shahe harafi ina fata an fahimce ni daga cikin shi akwai hasful waw a shahe wawun tunda tana cikin haruffa inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wujuhun yawma idin na'ima bayan ya ce wujuhun yawma idin khashi'a ya kamata ya ce wa wujuhun yawma idin na'ima dan gane ko sai ce wujuhun yawma idin na'ima dan na'ima din da khashi'a ka san ba dai bane kenan akwai wawun wanda an ka shafi akwai hasfu ya annida'i rabbi qad ataitani min al-mulki asalin shi ya rabbi qad ataitani min al-mulki akwai hasfu qad wani lokaci kuma sai a shahe qad kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan ay wa qad kuntum amwatan akwai hasfu la wani lokaci ana shahe la qalu tallahi tafta'u tadhkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min al-harikin ay qalu tallahi la tafta'u tadhkuru yusuf mun gane ko yawwa to kaga wannan shine abin da yake da alaka da ilmul bayani wanda yake da alaka da alhasfu sai mu je zuwa ga abu na biyu at-taqdim wa at-ta'khir jinkirtawa da kaddamawa ina fata ana fahimta ta shi ma abu ne wanda yake yana da fadi sosai kwarai da gaske na ce ilmul bayani ilmul ma'ani abu na biyu at-taqdim ni ake nufi da at-taqdim malam yace at-ta'rifu bihi yuqassimu an-nahat al-jumal fi al-lughati al-arabiyya ila naw'aini malaman nahwu suna kasa jumla game da abin da ya shafi larabci asalin su gida biyu jumalun fi'liya jumloli na fi'ili na aiki wa jumalun ismiya da kuma na ismi ya an ce fi'liya jumla da take farawa da mi da fi'ili ya an ce ismiya wadda take farawa da suna ko da khabarkinta ya zama tomi ya zamanto fi'ili don khabarkin tana iya zamantowa suna yana iya zamantowa kuma fi'ili muhammadun ja'a kaga ja'a ai shine khabarkin an gari ko asbabuhu wa aghraduhu mi yassa ake yin taqdim wa ta'khir tunda ba wasa ce ake yi ba to na farko ifadatul hasri wal ikhtisas abu ya nuna an sha makance shi an kebance shi kuma inda Allah ce wa iyya ya farhabun ni kadai za ku jin tsoro na kaga wajen fassara mutane su ce ni kadai amma an kace musu me addalilin kasa ni kadai bai ce wahadi ba farhabu ni ba iyaye ce sai a ce maka bisa taqdim wa ta'khir amma shi zai fassara da hakan amma bai san haka bai san ka'idar ba wani kuma ba kowa ba abu na biyu wanda yasa ake yin at-taqdim wa ta'khir li ayatul fasila a hankalta ma karshen aya ana son ya zamanto daidai kaga da yace wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika sace mi wa bil akhirati hum yuqinun asalin magana wa yuqinuna bil akhirah amma in an ka an ka ce wa yuqinuna bil akhirah kaga ayat ba za ta kare da nunun nunun ba irin yadda ayoyin da sun ka gabace ta da sun ka zo bayan ta sun ka kare da shi al ihtimam bil muqaddam nuna muhimmanci ga abinda abinda an ka gabatar suwa an gane ko kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna aslin shi ya'diluna bi rabbihim amma saboda nuna muhimmanci ga sunan ubangiji sai aka ce sun mallazi na kafaru bi rabbihim ya adiluna misali guda ya isa daga ciki tajannubul ilbas a nisanci rikitarwa shi na daga cikin da ke sa a yi taqdim wa ta'khir wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum falau akhara fi sabilillahi da an jinkirtar da fi sabilillahi la awhama annahu muta'alliqun bi qawlihi yuqatilunakum da zai iya zaman tuwa kenan yana da alakari da qatilunukum da da ya zamanto wa qatilul ladhina yuqatilunakum fi sabilillahi kaga da sai zamanto su suke yakar ku don Allah wannan yana iya zuwa mun gane ko fanni na uku daga cikin fanni na ilmul ma'ani al-hasru wal ikhtisasu aw al-qasru malamai suna kiran shi al-hasru sha makancewa ko al-qasru ko al-ikhtisas an gane ko wasu sun yi kokarin bambantawa tsakanin al-hasru da al-qasru wasu kuma sun ce duk abu gudana an gane ko malamai na usulul fiqh su kira shi al-hasru malamai na balaga su kira shi al-qasru an gane ko al-muhimmu kalima ta alhasru fil lugha yadullu ala diqi wal habs tana nufin addiq kuntatawa wal habs da daure abu an gane ko illa alladhina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun hasirat suduruhum ko an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum ko hasiratan suduruhum a qira'ata yaqub abin da ya kunci wa amma fil istilah amma wajen istilahin malamai fa arrafuhu sun yi ta'rifin sa misali sun kace takhsisu amrin bi akhar a keɓance wani abu da wani abu da ɗaya bi tariqin makhsusin ga hanya usulubin da ake bi don a keɓance ko ko sun kace isbatul hukmi ka tabbatar da hukunci lil mazkuri ga abin da ka ambata wa nafihi amma adahu ka kore shi daga wanda ba shi ba to saniyan abu na biyu asbabuhu wa turuquhu asalibuhu wa turuquhu hanyoyin da ake bi ayi hasru tunda in baka san hanya abu ai baka yin shi to yace imamu suyuti ya faɗi guda goma sha hudu amma shi yace zamu faɗi mafi muhimmanci mu ma kuma zamu ba da koda misali guda cikin duk misalan da ya kawo ba dole sai mun kawo su duka ba daga cikin su annafi wal istithna'u a samu abu biyu sun haɗe an kore kuma an yi istithna'i Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kaga la ilaha ka kore babu wani abin bauta kaf har Allah ya shiga ciki sai ka ce illahu wa banda Allah mun gane ko innama da annama su ne abu na biyu su ma suna daga cikin siyagul hasri to innama nawa ta zo cikin qur'ani da annama ka ganin duk sai kamar karatu kuma inda Allah ya ce إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم kaga shi Isa ibn Maryama Rasulullahi an sha bakance shi ga manzo ne na Allah kuma da kalimar Allah da an ka jifa ta zuwa ga Maryam kaga wanda ya nuna ba Allah bane tunda manzon Allah bai zama Allah muna ganewa duk da yake akwai hasr haqiqi akwai idafi mun yi bayanin wannan akwai taqdimul ma'mul in ana son a samu hasr cikin hanyoyinsa ana gabatar da ma'mul in an ce al ma'mul shine asali ko al-maf'ul ko al-muta'alliq ko al-jar wal majrur misali duk abin da ya zamanto ba shine asali ba to sai yana da ta'alluki da wani abu ana iya cewa taqdimul muta'alliq to sai a gabatar da shi misali da Allah ya ce iyyaka na'budu kaga asalin shi na'budu kan to dan ka ce ma'mul ma'mulul fi'li shine maf'ulun bihi Allah kai kadai muke bauta ba kaga sai muke fassara shi da wannan amma an ka ce me bi addalin da yasa ka fassara shi haka bai san ka'idar ba sai an ce a'a taqdimul ma'mul ahyanan yufidu al-hasr kaga ni sai ya nuna wannan shine ake nufi kaga ni wa 'ala Allah wa 'ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minina kiran ga Allah kadai ya kamata ku dogara in kun kasance mu'minai kaga taqdimin shi asalin shi fatawakkalu 'ala Allah in kuntum mu'minina mun gane ko sai mu je na gaba daga cikin siyagul hasr akwai damirul fasl in an ce damirul fasl shine damiri wanda ake kawowa ko hum ko huwa wanda kawai ya zo ne don karfafa ma'ana ba don saboda shi na asalin magana ba ana iya shafe shi kuma ma'ana ta bayyana amittakhadhu min dunihi awliya'a fallahu huwal waliyyu asalin magana fallahu alwaliyyu amma sai an ce huwal waliyyu dan annaba maka shi kadai awwali na gaskiya eh majibincin lamarin ka duk wanda ya jibincin lamarin ka in ba Allah ba wallahi ba na gaskiya na ba dan saboda mi dan saboda yana iya kasawa yana iya mutuwa wa tawakkal ala alhayy alladhi la ya mutu sai takdimul khabar a gabatar da khabar shi ma yana daga cikin yana daga cikin abin da ke bada alhasr wa indahu mafatihul ghaibi kaga a wajen Allah ne kadai mabudan gaibi suke asalin magana mafatihul ghaibi indahu la to takdimin yasa an ka samu wannan daga ciki kuma ana samun ta'riful juz'aini muna gane ko ta'riful juz'aini juz'i biyu abinda ake nufi da juz'i biyu al-mubtada wal khabar ka gane ko nan ba wancan juz'i ba na larabci mubtada da khabar in an gabatar da an ka kore yazo da, da alif wal lam ta'rif ma'rifa kenan kaga Allahu samad Allah shine as-samad suratul ikhlas huwa al-mukhtass bi hadhihi sifa ala kamaliha Allah ɗaya ke banta da wannan duk da yake tana da ma'anoni daban-daban as-samad wanda ake kai bukata gare shi Allah shi kadai ne ake kai bukata gare shi ma'ana akwai bukatocin da ba a kai su ga kowa in ba Allah ba baka cewa likita ba ni lahiya don yayi kadan a yade baka magani in Allah ya so ka samu lahiya ka samu lahiya ka gane ko ka yanzu in nace Muhammadun alimun Muhammad ma'arifa ne amma alimun mi na kira ne ina nufin Muhammadu yana da ilimi ba shi ke nuna shi kadai da ilimi ba amma in nace Muhammadun al-alimu in ba sifa bane ni yi da shi ina nufin khabar ne ina nufin shi kadai adda sani ma'ana irin sanin shi da da wanda yake banta da shi a yan a cikin mutane misali ba mu irin wannan sani mun gane ko to shi alhasru ko alqasru yanqasimu alhasru aw alqasru ila haqiqiyyin wa majazi an gane ko akwai haqiqi akwai majazi in an ce haƙiƙi shine wanda in an yi shi ba a sake fitar da komi an gane ko yace wal haqiqiyyu huwa ma kana hasru sifa fihi ala mawsufin aw al mawsufu ala sifa haqiqiyyan ko a takaita sifa akan wani abu ko a takaita abu akan sifa to in an bashi wannan sifa an ka takaitar da ita gare shi ko an ka takaitar da shi akan wannan sifa to yana nuna babu wani abu da zai shigo cikin ta misali an gane ko inda ya ce wa ma taufiƙi illa billahi ko alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu kaga fala taufiqa illa billahi haqiqatan babu a samun dacewa in ba ga wajen Allah ba ko ba kadan bane ko ko bari in ba ku wanda za ku gane ba innama Allahu ilahun wahid lalle Allah mutane mutuna cewa abin sani shine Allah gudana ko ba kadan bane sifata tauhidi ifrad Allah ne ke banta da ita muna ganewa bai yiwa a samu Allah na biyu eh wahid sifa ce ko makadaici to ai bai yiwa a samu na biyu to ya zammi hasr haqiqi idafi kuma ma kana al-hasr fihi tawassu'an an yalwata ne wa tajawuzan an ketare kamar majazi kenan wa ta'kidan lil gharad dan a karfafa abinda an ka kawo magana a kan shi alladhi siqalahu alhasr wanda an ka kawo takaitawa gare shi kaga an ka cewa muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul annabi muhammad ba komai bane illa manzu nafi da da illa ne siyagul hasr an gane ko kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lalle manzo ne amma ba wannan sifa ɗaya gare shi ba yana da sifofi masu yawa ko ba haka nan bane ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka شاهدا مبشرا ونذيرا ودائيا الى الله باذنه سراجا منيرا amma nan saboda nan ana magana ne kan an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud to kaga nan a raunata musulmi shine ake kira al-harbun nafsiyya ko al-ghazwul fikri a yaƙe ku cikin tunaninku da kuma abin da rayukanku ga ka da makami amma sai a kashe ka a kashe ma jiki to an ce an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam to yakin miza ku sai an ka ce a'a wa muhammadun illa rasulun ai shi annabi ba kuma illa manzo qad khalat min qablihi rusul manzanni sun gabace shi an ka musu takir risala amma ba shi kuke bi ba shi kadai a'a abin da yazo da shi na kuke bi afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum shin in ya mutu ko an kashe sai ku juya ku ba da baya ai ba haka ake nufi ba a'a in ma ya mutu abin da ya karanta sai yana nan a cigaba da aiki yasa wanda yake yakar malami na Allah shirme ne yake ko ya mutu abin da ya karanta da al'umma shi na nan lokacin da ma al'umma za ta karu kai ku in kana da rai bakin ciki shi kashe ka in baka tuba ba Allah kai mu tsari rabi'an abu na hudu aghraduhu kaman manufofin da suka sa ayi uslubul hasr an gane ko daga cikin su at-ta'rid bil mukhatab ayi ta'ridi jirwaye da kaman wanka guga zana inji malam bahaushe bil mukhatab da wanda ake magana da shi wa khassatan fi maqami dhammi wat tabkiti a lokacin da ake zargin mutun wat tabkiti da lokacin da ake kwace shi kamar ‘ya'yan annabi Adamu da sun kai jayi'a ya ce ƙala la'aktulan naka ƙala inna ma ya taƙabbalu Allah min almuttaqina kaga sai kawo hasar Allah yana karɓa ni ga masu tsoron Allah abin da ke son ya ce mai ni ba laifi na bane kai abin da yasa ba a karba maka ba don baka jin tsoron Allah ne an gane ko abu na biyu wanda yake sawa ayi alhasr ar-radd ala khata'in aw jahlin don ayi raddi akan wani kuskure ko jahilci aw dalalin ko bata wa galiban ma yakunu fi siyaqil jadali wal hijaj a lokacin da ake mi ake kawowar hujjoji kenan da lokacin da ake tattaunawa shine al-jadlu anan wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihuna kaga an ce mu munafikai kasu yi banda sai su ce mi mu masu gyara na kaga sun kawo hasar nan don saboda tsananin taurin kai ga su ɓannata suka yi amma saboda su nuna su ban ɓannata suka ce inna ma nahnu muslihuna mu ba wani aiki illa gyara na muka yi bu ce wa inna ma nahnu salihuna ba bu ce mu na gari na ba sai suka ce a mu muslihuna shi yasa mutum komi banda da ke a duniya bayar da shi mabandaci na duk bannar da Amerika take yi da turawa kullun cewa mutane su suka yi za su zo su kawo demokradiyya su kawo yanci za su yanto al'ummomin da an ka zalunta saboda le minorite waɗanda suke minorite na addini ko minorite na kabila an zalunce su za su zo su ɗin musu hakinsu ƙarya sun zo ne su kashe mutane su ɓata arzikinsu su ɓata addini su su ɓata al'adar su ta gaji bakin ta kenan yaushe munafiki wanda Allah ya ce ta darkil asfar min nar ya ce inna ma nahnu muslihuna ka ji fir'auna ce wa Allah ya ce wa qala fir'aunu daruni aqtul musa wa la yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhira في الأرض الفساد كو أو أن يظهر في أو أن يظهر في الأرض الفساد كو ويظهر في الأرض الفساد كو ويظهر في الأرض الفساد قرأوا إيدا بند بند kaji wai annabi Musa ya kaɓan da bayan ƙasa shi fir'auna da yace shi shi na abin bauta kuma yace shi na yahi Allah dan yace ana rabbukumul a'la annabi Musa da zo tauhidi wai annabi Musa zai kaɓan da bayan ƙasa shasa duk yadda kake da imani kake kawo aiki na alkhairi cikin al'umma sai an samu wanda su gani sharri na kai musu saboda ɗabi'a su ta riga ta lalace yanzu dan kwaya mi yake ce mu police mugu to mi allahin polis zan yana mai shan kwaya a to allah ya kyauta abu na hudu cikin ilmul ma'ani akwai at-ta'rif wa tankiru shi ya sama wani rubuta doktora akan wannan a jami'a ta kulliyatul da'wal islamiyya a Madina balagatul ta'rif wa tankir shine wato abu ya zamanto ma'rifa ko na kira in mun ce tankir abin da yazo babu alif wallam ko ma'arifa kuma da sauransu to ita ma'arifa daga cikinsu akwai ma'arifa tana da ya kunu ta'rifu bi sittati umurin abubuwa guda shidda al-idmaru damiri wal alamu da suna alami kamar muhammad wal isharatu da ishara kamar hada wal mausulu kamar da mausulu alladhi kenan wal alif wal lam da alifun wal lam wal idafa da kuma idafa kitabullahi misali mu'arrafun bil idafa sai a ce kitab mu'arrafun bil idafa an gane ko malam yace zamu dauki guda uku kawai kina kaga sauran bai yi bayani kansu ba wanne ya dauka ciki ya dauki al ishara ishara wa tu'ta bil yace to aslin ishara lil ishara ila ya kawo al aslu an yi uta bi za wa zi wa zani wa tani wa ula'i lil isharati ila qaribin kina asalin kalma ta za misali abin da yake kusa in za a ishara da shi shi ake ishara an gane ko yanzu in nace haza abu ne wanda a kusa sannan wa tu'ta bil isharati aidan lid dilalati ala amrin hissiyin aw ma'nawiyyin dhihniyin ana zuwa da ishara ga abu wanda yake ana ganin shi kamar an ce hazal kitabu aw ma'nawiyyin dhihniyin abu ne wanda a cikin kwakwalwa ina fata an fahimce ni to yanzu misali kamar da yace inni uridu an unki haka ihdabna tayya hatayn kaga hatayn ga suna ana ganin su an gane ko wa min sani shi ko abin da yake ma'nawiyun hadirun zihni qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ana ganin kira zuwa ga Allah ba a ganin shi ai hanyar musulunci ta to khurujul isharati an hadha al-asl ishara tana ihta daga wannan asali sai ta koma ba abin da an ka aza ta gare shi take take nunawa ba muna ganewa misali qasdu ta'zimil mushari ilayhi ana son a girmama shi kaga Allah subhanahu wataala ce zalikal kitabu la raiba fihi kaga zalika kamar abinda an nisa shi ko qur'anin ko sai yake ina fata ana fahimta ta to amma me yasa an kace mai zalika saboda a nuna abuna mai girma inda kuma an kace hadha dan saboda a nuna maka kusa yake in kana son kai imani shi ka aiki da shi inna hadha alqur'ana yahdi lillati hi aqwam abu na biyu qasdu taqri'i wat tawbihi ismul ishara yana fita daga asalin shi ya koma taqri'a kamar zargi kenan ko kausasa magana wat tawbihi da zargi ina fata an fahimce ni Allah ce yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum tace mi hadha ma kanastum li anfusikum kaga wannan an kawo shi ne don saboda a zarge su shi yasa an kace hadha sannan kuma guda biyu ne ya kawo akwai abubuwa da dama ana iya zuwa da shi don kaskantawa yau mai da'una ila nari jahannama da'a sai an kace mi hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibuna al-ishara huna dan kaskantar da su an kai musu wannan ishara Allah kai mana tsari ala ayyati hal suna da ma'anoni daban-daban wanda ake ganewa cikin siyaki ana iya isa da wannan abu na biyu cikin abubuwan da ya kawo na ma'arifa da yace zai dauka guda uku na biyu al-alif wal-lam alif wal-lam asalin alifu wallam ya ce addalalatu ala amrin ma'ahudin abu ne ta nuna abu wanda an kasaba da shi an san shi sarihan ko an bayyana shi karara au talwihan ko ko ba a faɗe shi karara ba ina fata an fahimce ni misali inda Allah ya ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula kaga shi wancan rasulan an ambace shi an gane ko amma sai an kace fa asa fir'aunur rasula kenan wanda an ka ambata cikin waccan aya kaga sariha ne ina fata an fahimci ni yawwa talwihan kuma tana yiwa a kawo alif wallam abu ne wanda abin nan ba a faɗe shi ba amma likaunihi mafhuman min as-siyaq عند التي إذ قالت امرأة إبران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت بما وضعت أو تقراء وليس الذكر كالأنثى كاغا الذكر تاكا وش الألف والله أما أي بيقباتها ما tunda bata hudi zakaran ba sanan tace walaysa zakaru me yasa ta kaushi domin ma'hud لكونه مفهوما من السياق domin cikin siyakin za a fahimce shi haisu nazarat ma fi batniha ta yi ma Allah alwashin abin da ke cikin cikin tali khidmatul masjid don yayi hidima ga masallaci to wala yakunu zalika indahum illa idza kana zakaran bai yiwa kuma ya kasance mai hidima ga masallaci in ba namiji ba kaga sai tace walaysa zakaru wannan namijin wanda mun kasaba bai kasance kal unsa ba na fata an fahimta to ad-dalalatu ala al-ma'hud adh-dhihni yana yi wa alif wallah mu taba da wani abu wanda an saba da shi an san shi a cikin kwakwalwa ma'hudun fi dhihnil mukhatab illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain id huma fil ghari wa lam yasbiq lil ghari dhikrun ai ba ambace shi ba can farko lakin al ghar ma'rufun lada al mukhatabina su wanda ake magana sun san shi an gane ko yawa ana kiran shi ghar gharu thawr domin shi gharu hira kafin wahayi na gharu saur kuma inda sun ka boyi wani aka kai da kogon hira da kogon saur duk abu gudana amma arama ya gani ad-dalalatu ala amrin hadir al tana nuna wani abu wanda yake gashi ana ganin shi halarce al yawma akmaltu lakum dinakum waɗanda suke halarci a wannan lokacin sun san wannan yadi ad-dalalatu ala al-jinsi wal istighraq sannan al tana nuna jinsi na abu wal istighraq da nutsewa ma'ana ta nuce ta haɗi gaba ɗaya innal insana lafi khusrin jinsin dan adam gaba ɗaya ake nufi was-sariqu was-sariqatu ba barawo guda ba ko biyu a'a jinsin barayi ake nufi wal mu'minuna wal mu'minatu dukkan mu'minai ake nufi to duk da yake alif wal lam tana bada wanga ma'ana mun rike da kyau amma al-khuruj an hadha al-asl wani lokaci suna fita su bar wannan asali daga ciki kasru jinsil ma'ana alal mukhbari anhu haqiqatan ta nuna cewa jinsin ma'ana ya takaito akan wanda an ka bada labarin shi inda Allah ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah sace mi wallahu wal ghaniyul hamid fan nasu fuqara'un ila Allah azza wa jalla wa da'iman wa huwa ghaniyun anhum mutlaqan ina fata an fahimce ni to ya ayyuhan nasu dan a nuna kasru jinsil ma'ana alal mukhbari anhu haqiqatan a nuna cewa jinsin wannan ma'ana ya tabbata akan wanda an ka ba da labari hakikatan don kwadai talaucin mu zuwa ga Allah ai hakika na babu lokacin da ba mu da bukata zuwa ga Allah an gane ko yawwa misali na biyu qasr jinsil ma'ana alal mukhbari anhu li qasdil mubalagha anan ba hakikatan na ba dan saboda ya zamanto mubalaga ana ganewa ko in kace zaidun huwal jawadu shi zaidun shine aljawadu mai yawan kyauta dan an ce ma doki aljawadu kuma shine mai yawan gudu mai karfi in garman doki in ji malaman zauri kenan kana nufin ya cikin wannan sifa ya kai matuka ba kana nufin shi kadai ne adda ita ba an gane ko yawwa abu na na gaba alif wallahi tana ihta zuwa ga ma'anar ifadatu annal mukhbaru anhu namuzajun jayyid cewa shi misali ne na gari shine namuzaj liman yastahiqu an yusafa bi tilka sifa yace cikin qur'ani yana da yawa an gane ko kamar inda Allah yace tun daga laysal birra an tuwallu wujuhakum yace was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu sace mi wa ula'ika humul muttaquna waɗannan su ne masu tsoron Allah yace idan aratta ma'rifatal muttaqi haqiqatan idan kana son ka san mai tsoron Allah fanzur ila man ittasafa bi tilka sifat an gane ko kinan kaga an yi ifada cewa wanda ya siffatu da wannan an gane ko ya wato ya cancanta da abinda an ka faɗa ko kuma misali ne na gari daga cikin masu jin tsoron Allah dan ba ita tsoron Allah ta shafi dukkan ayyuka na alkhairi ba waɗanga ɗaya ba sun gane ko yawwa to sai misali na uku da ya kawo shine na ismul mausul ismul mausul kala biyu ne ismul mausul nau'ani musnadun ya an ce musnad shine kamar mubtada eh musnad kamar khabar kenan wa musnadun ilaihi shine khabar dan mu gani eh dan in ba haka an kai ba a ganewa kuma ana cewa al mahkumu da al-mahkumu bihi da al-mahkumu alaihi ya an ce al-mahkumu alaihi shine mubtada ya an ce al-mahkumu bihi shine al-khabar in ce muhammadun jalisun to shi shi jalisun shine al-mahkumu bihi don da shi ne hukuncin cewa ya zamna in ma na ce laysa bi jalisin shi ma hukunci ne na nafi amma muhammadu shine al-mahkumu alaihi bil jurusi dan mugari to sai ka iske wasu sun ce musnad da musnad ilayhi wasu ce al-mubtada wal khabar sabanin ilmin mukka galibin al-musnad wal musnad ilayhi malaman balaga ga amfani da wannan al-mubtada wal khabar wajen malaman nahwu al-mahkum wal mahkum alayhi malaman al-mutakallimun da al-usuliyun wal lokaci to shi al-mawsul idza kana musnadan ilayhi kina iya zaman to shine mubtada dan mugari yufidul umum yana nufin an hadi kaga alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amru wa hum muhtadun duk masu imani su shiga cikin wannan alladina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum duk kafirai su shiga cikin wannan walladina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yaquluna lima qalu kaga duk wanda ya zihari ya shiga cikin wannan qad aflaha man tazakka ko ba ka nan bane duk wanda ya tsarkaka ya tsarkake rayuwar shi ya ci nasara to الثاني نبي alkhususu an gane ko yana shi ismul mausul idan kana musnadan ilaihi kina in ya zan mubtada wani lokacin yana bada ma'ana ta al'umum ko wani lokacin yana bada ma'ana ta alkhusus kaga kishiyoyin juna ne wa inda idin yakunu al-mausul mubhaman kinan zai koma shi ismul mausul mubhaman abu ne wanda addun kure an gane ko yawwa yace wa qad dhakarna hadha aidan fil babil awwali inda kalami min asalibil ijmal mun faɗi wannan cikin babul ijmal can farkon karatu na babi na littafi wa hadha huwa al-ghalib wa min amsalatihi qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha ka gani allati tujadiluka fi zawjiha kaga mu bahamni sai ka kuma cikin littafan asbabun nuzul da hadisi kaga wace ce ita in gane ko laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun hawa alladhina qalu inna Allaha faqirun kaga mu bahamni kenan ismul mausul yana nufin khususi a wani lokaci ba umumi ba sai as-salisu abu na uku an gane ko at-ta'zimu was-sana'u wani lokaci an ka al-mausul dan ayi at-ta'zim a girmama abu sana'u ayi yabo gare shi subhanallazi asra bi abdihi kaga ya nuna girmamawa ga ubangiji da yabo ga Allah سبحان الذي خلق الأزواج كلها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده mun gane ko arrabi'u abu na hudu azzammu wat tahqim wani lokaci na nufin kaskantawa an gane ko wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahman mathala kaga sai ce bima daraba lirrahman game da abin da ya buga ma Allah misali mace kenan ba ana nufin duk mata kaskantattu bane an gane ko amma ana nufin su a wajen su mace ba su dauke ta daraja ba kuma sun kace ita suna diyan Allah waje alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inasa ma'ana su abinda bai da daraja a wajen su kuma sun kace na Allah da shi yasa Allah ce wato abin nan tilka idan qismatun diza a can cikin suratul najmi alakum adh-dhakar wa lahul unsa tilka idan qismatun diza kaza duk abin da kake ba ka ba Allah shi kuma kai ka ba kanka mai kyau shi yasa Allah ce wa yaj'alu lillahi ma yakrahuna ba da ana nufin mata kaskantattu bane ba haka ake nufi ba kawai wani zai ce kaji an ce qur'ani mata kaskantattu ne kaga nan kuma Allah ya ce amma ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun kaga ka daure ce alladhi huwa mahin kaskantacce wai annabi Musa aka kaskance shi a da daraja dan saboda shi na da mulki shi na da kuɗi shi na da magoya baya dan haka ba abin mamaki bane dan wani mai kuɗi ko wani mai mulki ya zagi malami ya ce kai mallaman nan maciyata na ko ta batun su eh ga fir'aun ne ya faɗa ma annabi Musa kuma annabi Musa shi ne daga cikin ulul azmi min ar-rusul Allah kai mu da sari to sai abu na biyu almausulu idan kana musnadan in almausulu ya zamanto musnad to ma'ana nawa yake dauka an gane ko kenan in ya zamanto shine wato khabar kenan ko shine almahkumu bihi ko shine al abin nan alkhabar sai ce alqasr wa takhsis yana bada ma'anar qasr ke bantuwa Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha kaga asali magana Allahu rafa'a as-samawati amma sai alladhi Allah shine wanda ya dauka sama shi kadai kenan don babu wanda ya dauka sama in ba shi ba wa huwa alladhi madda al-ard Allah shine shimfida kasa Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum cikin Ibrahim ko aya ta 32 zuwa 33 kaga Allah shi halicci samai da kasai ba wanda ya tarayya da Allah wajen halittarsu abu na biyu idan ya zamanto shine khabar ifadatu kaunil musnad ilayhi namudajun jayyid liman yastahiqu an yusafa bihi bima tadammanahu al-musnad kina yana nuna cewa misali ne na gari ana iya koyi da shi ulaika alladhina atainahumul kitaba wan nubuwa wadannan su ne wadanda muka ba su littafi kaga ma'ana misali ne na kwarai wadanda za a koyi da su ulaika alladhina hada Allah wadannan su ne Allah ya shiryar abin koyi ne kenan an gane ko yawwa sannan kuma nan ya kawo ula'ikan ladina lahum su'ul azab an gane ko to kaga wannan ai bai dace a kawo shi ba tunda zancen yabo ne ake yi amma ya kamata ya ce yana iya zakkowa bi ma'ana wato at-tamfir nisantarwa daga sifofinsu Allah kai muna tsari yawa mantuwa ce tana yi waye sannan sai attankiru in an ce attankir shine abu ya zamanto na kira shi ma yana daga cikin ilmul ma'ani daga cikin abubuwan da ake tattaunawa kansu attankiru an nakira tuqabilul ma'rifa kenan duk abin da ya zamanto ba ma'rifa bane ya zamanto mi nakira kenan ya zan kishe shi shine tuqabilu ta fuskance ta sannan kuma abin da bai da alif wallahi kenan cikin al-asma kamar rajulun mufrad ne na kira rajulani musanna ne na kira rijalun jam'i ne na kira wa yu'ta bin nakirati li ifadati al umur ana zuwa da nakira saboda a bayyana wani abu kaga wannan hukuncin nakira nawa akwai cikin qur'ani ma'arifa nawa akwai cikin qur'ani haba jama'a karatu ya same mu al itlaq wani lokaci an ka zo da nakira tana rufin itlaq abu ya zo sakewa wai وذلك حينما تأتي في سياق الأمر لوكacin da nake na kira take zuwa fi siyaq al-amri wajen siyaqi na umurni to bari a bada misali inna allaha ya'murukum an tasbahu baqara Allah ya umurce ku ku yanka saniya da yace baqara na kira ce fi siyaq al-amri domin ya'murukum an kace ba sai kaga fi'ili amri ba to kowace irin saniya sun ka yanka malamai sun kace tana yi to kaga wani na faɗin haka da bakin shi amma bai san da wace ka'ida an kai aiki ba mun gane wannan sai mu je zuwa ga misali na biyu al-ibham nakira tana idan kuma ma'anar ibham wa zalika hina ma ta'ti nakira fi siyaq al-khabar al-musbat faqat in ta zo cikin labari wanda yake musbata an tabbatar da shi an gane ko sai malam yayi kokarin bambanta muna yace wal farqu bainal ibhami wal itlaq bambanci tsakanin an ce abu muwafham ne ko mutlaq yace annal itlaqa shi an ce abu mutlaq ne yadullu ala amrin sha'i'in yana nuna akwai wani abu ne wanda ya yadu amma gaira muayyinin ba a tantance shi ba wa ammal ibhamu shi ko ibhami fa yadullu ala amrin muayyan yana nuna wani abu amma gaira mu'arraf ba a san shi ba ai amrun muayyanun abu ne tantantacce amma majhulun amma an jahilce shi ta wata fuska kenan yahtaju ila bayanin wa tafsir yana buƙatar bayani da kuma fassarawa kama sabaka fil hadisi anil mujmal kaga da Allah ce fatalaqa adamu min rabbih kalimatin ko sai ce fataba alaihi kaga kalimatin kinnan na kira ne fi siyaqil isbati tufidul ibham fal kalimatu mubhama tahtaju ila al bayani wat tafsir malamai sun kace shine qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna min al khasirin amma in shi asai sun kace a'a wai wata riwaya ne as'aruka bi haqqi aliyin wa abna'ihi an taghfira li kai cikin shi an ci mala akwai rubu Allah kai mu nasari to sai kuma na kira tana zakkuwa da ma'ana ta al'umum bayan al'ibham ma'ana ta haɗi wa zalika hida ma ta'atin nakiratu fi siyaqin nahyi aw an-nafi aw ash-sharti in nakira ta zo cikin siyaqi na hani ko nafi korewa ko sharadi to duka ya bada misali da Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kaga buyutan da yace la nan mice ce nahiya ce kaga kowane gida an hana maka umumi na sai an kace gaira buyutukum kenan banda gidanka kuma Allah ya ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a sace mi wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yunsaruna kaga wala yuqbalu minha adlun nan nafiyuna ko wace irin fansa ba za a karba ba amini wala tanfa'uha shafa'atun ko wani ceto ba zai amfane ta ba amini sai ceton da shari'a ta tabbatar wala yashfa'una illa liman irtada man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi don ka samu radin zaka mai yan qur'aniyuna da mu'tazila amun ne makhsus amma annakira fi siyaqin nafi tufidu al-umum sai kuma abu na uku ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina kaga in ja'akum fasiqun bi naba'in in shartiyya ce naba'in ko wani irin labari ay fasiqun bi ayyi nab ayyi fasiqin bi ayyi naba'in ko wani irin fasiki ne zo muku da ko wani irin labari kaga ni annakira fi siyaq ash-sharti tufidu al-umum to waɗannan su ne dalala guda uku na asali an gane ko da al'ibhamu da al'itlaq da al'umum wanda na kira take zuwa da shi amma na kira tana iya hita daga ma'anarta ta asali ka gani ta hita daga ma'anarta ta asali to mi take bayarwa akar makalla yace at-ta'zim wa tahwilu girmama abu da nuna wato ya girma kwarai ko ba da tsoro ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam ta'dhan fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allah ku shirya mu wani irin yaki na musamman ka ku sai an ce za a yaki da Allah ka san ka ta ƙari ko ba ka nan bane to kaga bai ce fa'azanu bil harbi ba bi harbin wani irin yaki na khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun sai Allah ce wa lahum azabun azim kaga wa ala absarihim ghishawatun ay ghishawatun azima mai girma in an kawo na kira wani lokaci tana fita daga ma'anarta guda uku waɗancan waɗanda mun ka faɗa tana iya kuwa at-tahqir nuna abu kaskantacce da Allah subhanahu wata'ala ya ce ƙutilal insanu ma akfara sai ce min ayi shay'in khalaqa ai min ayi shay'in haqidin shi wai dan adam ma da mi an kalice shi kaskantaccen abu haka dawo kace zaka janta da ubangiji kai waye kai kai da anka halitta da abinda ko sallah ba a yi da shi akwai sabani Allah ya kyauta sannan tana komawa ta bada ma'ana at-takfir abu yayi yawa ita na kira falamma jaa as-saharatu qalu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibina sun ka ce muna da lada ai ba lada suke nufi ba ba su ce inna lana la ajra ba ko inna lana la ajra sun ka ce inna lana la ajran muna da lada ta musamman biya kaga duk wanda zai abubuwa don Allah ba karshe zai yi shi yasa duk abin da ba don Allah ake yin shi ba ma kana lillahi an gane ko wasal wa ma kana li ghairihi qata duk abin da don Allah ake shi to kaga sahara lokacin da suna kafirai a duniya ce suke nema amma da imani ya zo musu fir'auna ya yi musu zancen zai musu azaba ta musamman amma bai ba su tsoro ba sun kace lan nu'sirka ala ma ja'ana min al-bayyinat ina fata an fahimta sannan tana bada ma'ana at-takfir fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika kinan rusulun kasir kasir ko kufur an gaba an karitar da annaba masu yawa ba gare ka an ka fara ba sannan na kira tana iya zakuwa mai ma'anar taqlil ta nuna abu dan kaɗan na an gane ko kamar inda Allah ya ce wa'ada Allahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun min Allah akbar ay wa ridwanun walau qalilun min Allah akbar min kulli ma siwahu yarda Allah in ka same ta koda ka danta ta maka duk wani abu to mutane ko ba yarda Allah suka so ba yardan mutane suka so da abinda za a tara jama'a masu yawa kai dai a ce jama'a da yawa sun bi ka ko da Allah bai tare da kai kaga akwai hatsari mallah to dan jama'a mai yawa ta bi ka ita ammi babu yarda Allah to wallahi duk jama'a da ta bi ka yi aikin banza shi yasa kafirai suke ta alfahari su adda yawa su adda diya masu yawa su adda dukiya mai yawa su adda kaza amma ba su cewa su adda imani kaji shirme to dan kana da kuɗi mai kuɗi masu yawa ai karu ne na da kuɗi dan kana da mulki ai fir'auna ne da mulki ko ilimi mai yawa ka tara mai amfani shi in ba don abi Allah da shi na ba ai da wa abota ma Allah a gane gaskiya a nemi aljanna yahuda ai suna da ilimi ko ba su da ilimi ahlul kitabi Allah kira su shedan ma shi na da ilimi don tare da mala'iku ya zamana eh turawa na Amerika suna da ilimin duniya amma bai amfane su ba jahilci ilimin duniya duk yadda ya kai in babu biya Allah sunan shi jahilci malamai sun kace Allah ya ce wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada walakin da aksaran nasi la ya'lamun sai ce mi ya'lamuna zahiran min rahati da kaga da yace la ya'lamuna ba su da ilimi yanci mutum da ilimi ne ne shi jahili da sai ce ya'lamuna zahiran min rahati da sun zahir rayuwar duniya ashe sanin duniya in babu sanin Allah a wajen Allah jahilci ne mu ba a wajen mu jahilci ne eh ban sanan ba wani can katon kaddara ba to malam yace hadihi ahammu agradit tankir waɗannan su ne mafi muhimmancin manufofin tankiri wa hunaka dalalatun ukhra tadullu siyaq tudraku min as-siyaqi akwai ma'anoni daban-daban da ana gane cikin siyaqin magana wa billahi tawfiq wannan adalci ne maka rainu ba su kadai bane to yan wanan da mun zuka zo karshen bayanin ilimin balaga cikin asasul balaghi a cikin ilmu kitab na littafi na dirasatun fi usul tafsir yanzu akwai abin da ya muna saura daga ciki wanda insha Allah ta'ala za mu zo mu yi kokari mu karasa su bi idnillahi ta'ala abin da yake da alaka da al-isra'iliyat da at-tafsir bil ra'yi wal bil ra'yi ko bil ijtihad ko bil aql sai kuma ina ganin at-tafsir al-isra'iliyat da at-tafsir bil ra'yi ko at-tafsir bil ijtihad ko at-tafsir bil aql sai kuma at-tafsir al-ilmi sai at-tafsir bil ishara waɗannan su ne abinda sun kai mana saura bi idin Allah ta'ala cikin wannan littafi sai kuma ƙarin bayanai da za a cike da sauran babi na zancen al-ikhtilaf da at-tarjih su sun kai mana saura cikin waɗansu littafai babin wannan ɗaya za mu ɗauka su cikin su shikenan daga nan sai a shiga cikin karatu a yi tatbiqin wannan ka'ida ta al-ikhtilaf da kayfiyatu ta'amul ma'ahu an gane ko kenan al-jam'u wat-tarjih a cikin littafin Ibn Jarir at-Tabari wanda kuma insha Allah ana samun matsala sun kai dubu da yan kai ciki kenan wannan kawai lokacin da Allah ya bamu dama sai a dan rinka ɗebowa kaɗan kaɗan nan ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa da mun dai Allah shi bamu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh